أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke bulkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 27 ga wata na Rajab 28 na wata na Rajab hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 12 ga wata uku shekara 2021 a sati da ya gabata muna cikin sotar ambiya mun tsaya aya ta tara ina sha Allah yau za mu tashi aya ta goma kahin nan kahin shigo ɗan waya mun faɗakarwa cewa a sati da ya gabata a cikin fuduba na doko labari na isa ta ashabu sabta amma ban yi bayanin ba sakamakon wannan jama'a da suka rargi da eh haka ne na takaita bayani kamar da yake cikin sutar arab kista ce ta banu isra'il allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin wannan kisa kan masa'adar ana banna a kyali a ƙi magana kuma da hukumcin sakamakon wa dokar Allah dawi daga neman hikimar kauce mu aikata haram a wayannan jama'a ta sabu sabt jama'a ta banu isra'il wanda Allah subhanahu wata'ala a bisa sananne ya hana banu isra'il a ranar subudu duk wani aiki subudu in ba ibada ba komai haramu ne daga su babu aiki babu sana'a shi ne kawai aka samu sugudu da laji su warmudawa suka ɗauki sugudu nasarar suka ɗauki laji ko kuma Allah ɗora mu akan jibon ta juma'a to a ranar wannan aiki a ranar su duba aikin komi Allah ya musu jarrabawa aka hana su farautar kihi don shi ne abin sana'a a wancan zamani to rasulutu don jarrabawa ta Allah da ke ma bawa jarrabawa ta yadda su rasulutun kihi yake fitowa ka yi kama da hannu su cika ruwa su to sama kamar da hannun kai kama ka ba bukata ya kasa faɗa ko wata sarka ko wata wani wani kamun ki a da su na bai kiran a saman ki sama ruwa ta ba su ya kama amma ya rasu rabi aka hana farauta jarraba shi Allah kima bai kurin su cika ruwa da tab amma rabi ba Allah ce rabi ba su ruwa ba su ruwa ya kawo kilaka to wannan jarrabawa ta kasance sai gari ya rubi da sai wasu ka ce kai muwa gaskiya ba ta banza ba ta bar kurin da ta cikin sai mai amma sun san da doka ta Allah haramu ne a yi ranar su sai suke ma abin tawili sai rai juma'a in za a tashi a tafi gida sai ajiye duk kayan karin kiyi a tashi a ajiye shi kiyi ne zuwa juma'a mai yawa duk ya kamu duk ya zo duk ya kamu in suka zo ran ladi duk su mu sai ladi an aka zo ki ya cika kwai an kama an ka ba wani ki na kama na su su da ba da su tun da ɗan juma'a suka ajiye kayan kamun ki su yana musu layi ba to ana wasu wa'azi ku yi tsoron Allah wasu na wa'azi a garin wannan wa wa doka Allah ta wili ku yi tsoron kamun Allah ana wa'azi kuma a geya ko yan baro ina ba an gama su haramu ne kyale su ɓaro musu kan ga mu za mu kuma wa kan bulahiya da wa'azi kuna ba kan ku hada kullum tunda mutanen da Allah ya gaje musu tunda Allah musu azaba halaka ku ne haka suke yi a wannan gari da asali na kawo wannan kisa ne dalilin mas'alar ana hana ce malam ka kawai domin mutane na kawai bisu so ko suna rikicewa ko aka wadi ya su ga malam magana sai malam sha musu ne kawai abin na kawo da kisa sai bayan lokaci gari ya rabu da uku da ‘yan wa'azi da ‘yan ba ruwan kakwi ma da mastaka da Allah. kurran nan aka waye gari Allah subhanahu wata'ala ya kama wannan jama'a sai Allah ba da labarin yadda ya yi da waɗannan waɗanda suke warauta wa dokar Allah ta wiri garin Allah na wayewa ku suka waye gari ku su kuma birin rika kurin biri shamfanse kurin shamfanse biri fakin biri kurin kurin suna kurin ba magana kwan burda kwan wancan bangare masu warauta Allah sai ce ya ba labarin sai na tsiratar da waɗanda suke hana ɓanna shi ma Allah sai ko a kada yan baro Allah bai san bai kansa ba sannan malamai wasu ce kaza sun tsira a musu kaza an gyara shi ne Allah ya ko a kada su ba su wata kima a wajen Allah ba ce ba kaza a halaka su ba ce abin kun Allah ya bar magana su sai malamin zaki na shi ne lajin ita umarni ga hani da umarni ga kyakkyawa hani ga mummuna wajibi ga duk wanda ya gano ko ba sai malami ba a musulunci haramu ne kana kabanna ka kyale matuƙa za ka yi idan baka bane baka yi hudu da farko maka hana ka iya maka yi hanawa ka hudu hudu ya ƙarin ka abin da dame tsarkace ka wannan haka tsarin annabi ya baka misali na ganin banna a kyale ya bada misali da waɗanda suke saman ruwa masu jirgin ruwa jirgin ruwa ne sama da ƙasa na mutane gurbi na jama'a wannan jirgi a cikin teku ake an san teku ruwan teku bai sha yiwa a yin ruwan teku ba shi da sha ba ala abin da ya gashi ba na sha ba ne ba yanzu misali in za ka iya awa ɗaya da hankalin kana kashewa an sha ruwan teku mutum goma yau za ka magagata ishewar ta kawo ba shi kana cikin ka mutu kashewa kada teku ga mutum shi wanda ta shiga to wannan kenan suna dauke da ruwa na bici misalin su kun suke cikin ruwa ne duk da nan an kata gudan ce ruwa ne gurin da kan kanta kuma kenan jirgi ne na mutane bangare biyu a cikin ruwa sai manzo Allah ce to sai dan kasa sai suke rami na ibada kenan ruwan ba ruwa bane ba na teku kenan sun da yake suna rami yan kasa dan suna hesan hausa masu dauko ruwan sha sai suka suna damun yan sama sai suka shawara ta ruwa mai zai hana a rabon mu ɓangaren mu mai rami mu mu tona jirgin mu mu sha ruwanmu da kanmu ba sai mun hau sama ba kaga a zahiri sun da muguni ba su muguni ba kasu damin sama ne amma jahilan abin ne jahilan mas'alar tunda jirgin ruwa da ƙasa bisu sanin cewa in suka tunda ƙasa zai yi ne ya zai yadda makwada shi bai san sakamakon ɓanna ba da zai same shi ya san me ya sakamakon ƙubar Allah ka abin nan bai san kan gamu Allah shi kenan annabi ce sai waɗannan 'yan sama da suka je ƙasa suna dak suna sarar jirgin ruwa a ƙasa da suka nemo sai suka gan suna sarar jirgi su shi manzo Allah ce nan misalin mai ɓanna da wanda zai gani ya kyale cikakken 'yan sama da sun san da matsalar idan aka tilla ƙasa akwai mai tsira ɗan sama da ya ƙasa kaga nan da masu ɓannan da ɗan sama kowa zai zai halaka ya ce kaga a nan ɗan sama kaga a hansu ce kai su riƙe hannun waɗannan ɗan ƙasa duk da ba rabansu ba ne ba ka kuma su ce a ina ruwan kabar da daban na daban kabar da daban na daban a a kabar da daban ne amma a zaɓin ta zo ba ta wani da yawa kan an da aka yalan Allah ka azaba gama wani da haka kenan wa'annan mutane annabi in suka kyale kowa jirmiya in suka suka kame hannunsu kowa kira annabi ce haka misalin mai barna da mai ganin barna haka suke ka tsa ka hana barna ku kare barna ku tsira gaba daya ku kyale barna ku halaka da Allah karin mu akwai mala akwai wadaran ma akwai wali akwai Allah karin mu a gari ba mu da wari kowa da shi kowa da shi in aka yi wari bula yazo bai ware ko ya can gaba Allah ware daga bayan an an ware gabata amma dai in ka zo ba ta ware wani uban ta balle in ba ruwan ka yan haka ne a takaice wannan shine yake nan da asara sabar kenan an halakar da masu harauta kuma aka tsiratar da waɗanda suke hana barna wancan in ba ruwan haka Allah shi ma ya ji Allah bai labarin ba idan kowa ya kalla labarin shi kaza kaza aka yi wannan Allahu alam sai a cikin uwa wanda darasi ke kaiwa wani a saudiya arif allah sata ya yi tambihi kan cewa ya ji daga ƙasa a hudu ba da suke ji wasu na yin kabbarori abin iya ana ji gaskiya haka ne a halin cewa halin hudu ba daban halin masu daban hudu ba ba a san komi da kai shuru a nan yake wajibi ka shuwa kenan a hudu ba ba a ɗaga murya da wani abu daban ko kabbarori ko tasbi a kan hudu ba kurin shurari a kiran nasiya ce kuma allah sata ya bada alkhairi إذا ما تاش آية تقوم تكون الأنبياء إن شاء الله بسم الله
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون نعم تو أما من أشكر سورة الأنبياء ونقدر من سورة sura ce da bata cikin sura masu kumce-kumce kwanan labari ne na tabbatar da manzanci kaɗai ta Allah da ibada labarin tashin kiyama da sakamako da Allah zai yi wadda haka ta kusan sura babu kumce-kumce cikin ta wani abin shi ne yake rinjayen wannan sura yanzu mun kare bayani akan cewa Allah subhanahu wata'ala iya aiko da mutane manzanni ga mutane kuma wannan manzannin da Allah ya aiko ba su da wani abu daban nasu saɓanin sauran mutane suna ci suna sha suna bukata ta ɗan adam duk suna yi kenan ba na abu daban ba a ce mutane daban na musamman a mutane ne kamar mu wajen adam kuma su ma da kowa ke mutuwa haka suke mutuwa dukkan ba wanda bai mutuwa ba annabi da illa ko da isa da aka ɗauki shi ne magana ɗauke shi kuma shi ma annabi labari zai dawo ko shi ne mutu kamar da kowa ke mutu wanda labari zo kan mutuwarsu kan rayuwarsu irin ana ce hajar irin annabi iliyas wannan kisa shahararra ba abin da ya tabbata suna da rai malamai na cewa daman babu labarin da ake kawo wani ya zo da manzon Allah ya ce waye ya kira annabi wani dogon mutum kaza a ce annabi iliyas ne ya zo aka waye kisa mai shahararra ka abu ko ba ta inganci haka hajar aka ce wa ya zo bayan nan sallallahu alaihi wasallama Allah mai cikawa za a mai wanka sun ji sallama suka ce waye ce hajar ne ya zo wajen jana'iza suka ce wani mara tushe abin da tabbata inganta lalle sai suna yi ban labari suna cikin shirin wanka a suna tunanin an sallallahu alaihi wasallama za su kulla mai kaya irin da suke gudawa sauran mutane za su mai wanka cikin kan suna musamman da za su yi ce can kamar gengedi ya ɗauke sai muka ji an ce kun ku wanki su fi sauri ku wanki shi cikin kayan shi ya ce ba mu sama waye ne magana ba sama waye ne magana a ruwa ta magana ba wani kasar kowa ne kenan a takaice wannan ruwayoyi da ake kawo na labarin na kasar iliya suna da sun zo kaza kaza ba ta da inganci bangaren tunani kamar yadda malamai ke cewa wannan mas'ala kaddara kamar da ibn kasir haka ibn hajar sun kama magana cewa kaddara hadir ya rayu ilyas ya rayu amma abu wanda yake yankakke ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana a rayuwar shi ruwa ingantaka ya ce babu wani a wata rana take rayuwar magana ya ce daga yau annabi ya ce daga yau ranar ta yau babu wani mahaluki a saman ƙasa da za a samu wani mai rai bayan shekara ɗari mai zuwa daga da ya magana ya ce ba wanda samun duk wanda ke dare a yanzu ko samun haihuwa ne bayan tsallaka shekara ɗari mai zuwa ya ce ke don haka wannan magana hawa ne ne muna da imani ba wani hajjira ko ilata mai ƙasar ƙasa babu wani mai rayuwa na mace shekara ɗaya ba da kuɗin tantawo tun ɗan farko haka nan wa'annan su ma ba da ba ke sun mutu kamar da kowa ke mutu a tsaron annabawa isa kuma allah jinkin tashi har zuwa ƙashin tashin kiyama ƙashin lokaci ta haka yana su ma annabawa mutuwa suke da sauran mutane wannan shine bayani da muka yi na wannan sura wanda magana Allah ya gaskantar da annabawan shi bayan gwagwarmaya ya gaskantar da annabawan shi ya ba su nasara ya hallakar da kawure ya tsirkar da masu gaskiya kina yau za mu tashi لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون nan a wajen dole su ne alim na shekara rujim allah yake tabbatar mana cewa daga an zanna ilaikun kitabar fi zikiru wannan asali ana magana da wanda ƙur'ani ya sako suna raye larabawa ko mace ƙurashawa da su ake wani magana a wancan zamani mun sabkar muku da wannan littafi na alƙur'ani a cikin wannan ƙur'ani akwai ɗaukakar akwai darajar ku akwai kimar duk da nan wasu na kawo fi zikirukum akwai galgadi a ciki duk ba abin da za ture ne a maganar cewa maganar ya yi ƙarfi kan cewa akwai ɗaukaka a cikin shi na ce ɗaukaka kuma nan kenan dukkan musulmi ma ƙur'ani daraja ce gare shi Allah ce ma manzon shi wa innahu la zikrun lak wa liqawlik sabtu wannan ƙur'ani ɗaukaka ka ne mana daraja ka ce Allah subhanahu wata'ala na annabi ya labari Allah na daga wata jama'a da wannan littafi ya kaskantar da wasu kenan qur'ani ba shakka duk wanda ya bi shi da bashi tsayi abin tabbatacce wanda karanci tarihin al'umma cewa larabawa da muke gani a yau kayan musulunci larabawa ba su da wata kima sananna a duniya su wane ne irin bayan qur'ani ba su da wata kima sananna an gani ba shi yasa lokacin da aka kai makisara takarda ya ganta an sami muhammadu rasu daga muhammadu kaza kaza aka aika min asali mutasalim ga musulun da ka sami lafiya kina da ya za a fi barazana ai abin da kai kisira ba mu dushe ne jahili ba za a dini ba wannan kalma da ya gani an gani ka mutum balarabe balarabe da mako madina ya aka min wannan takarda da barazana game da ka sami lafiya kuna abin sai sai yi cika ya hushi ya ce ni balarin zai mawata kardai ni zai mawata kardai ya kama kardai cira bekkan cira wanda wannan abin da kashe wannan ganin balarabe bai kai baiwa kai tana taka da irin wannan wanda ga duniyar gaba da suke da muke duniya cikin zamanin kamar suka ce ma rasha da amurka ɗan nijar shugaban nijar yawa amurka barazana wawaran shi haka abin da zama haka abin jiwa lantar mana yanzu ka san amurka yau a ce shugaban da yawa amurka barazana kuma ya kauye da ta zai zai da kasu ma iya wa'ayyar guda ta lissu to shi ma wata zaman haka ne ya ga barazana daga mutumin maka a wannan kauye wannan dajin na laraba a bai wata dawo ga mutum daga sami lahiya sakamakon da ya cira ana ba mazan labarin da abin da mazan ya ce mazakan mulkan annabi ce ya cire mulkin shi ya ce lafi na ba da kasa daga wannan an kare kasa da annabi ce babu ya kare kisra ya mutu ya ƙari haka kuma yau kana amma kaga shi hiraka da yake min ilimi ne shugaban kitabu shi da aka yi mata kan da ba rike ta yi yana mu hujjoji kuma ya samu kuma ya tabbatar da gaskiya manzon Allah ne ko amma bai imani ba karshe ne kaga dai wannan kisra haka da labari haka Allah mishi kuma mulkin shi daga nan mulkin ya kare duk da haka ya turo ya turo tawagar shi aka biyo baya ce manzan Allah ya mai kashe kanshi mana ka gaba da kanka mun zo daga wajen kisara shugaban bangijin ya ce gaba da kanka maza kaji ya ce manzan Allah zarara a madina mashigar da shi ta ce manzan Allah maza ya mata kira ya tahi ya mata kira suka zo na mace ta kusa har hada ta zama kwamta su kuma daga suka suke kun sun zama za'ala kun ya ba da kanshi ya mai makar mai madina a wata zamani kisirai wannan ba yadda Allah ce abu haka ne abu a zahiri yake ga wannan misalin Burus ne da Amurka haka abin yake idan shiga Amurka ce aka shiga ban Niger ba ta lokaci ba ba ta lokaci a kare da kashi da shi ayo bai da bai da bai da bai da wannan kwasa wannan masu mulkin wannan kenan a lokacin nan sai suka ce to ya ce annabi ta kuje ku zama na zan ba ku amsa da sahi shi annabi garin Allah na waye aka kira wasu manzala ce musu to ya ce shugaban na cikin daren jiya an kashe shi dan shi ya kashe shi dan shi ya kashe cikin daren jiya ba kwanan na bace wani kamar labarin jiya kuma an san tsakanin kilo dubunne ne wanda ya san madina a yau ya san maganar iran kisra a yau kai waye abin ya ɗaya musu sai ya ce koma gida da yanzu suka yi ba magana suna kan shi shi wani agogo an kan shi suka koma busara gwamnan misali sun sari saƙon misali haka daga nigeria a ce daga lagos a yi saƙon misali a ta ƙarshen nijar gwamnan da ya turo su kenan har suka koma bakin iyaka shi gwamnan na iyaka har ɗan barto wani babban mutum bai labarin shugaban nigeria mutum amma na sha alƙa labari kasa abin hawaye kuma shi gwamna ne guda ya ce abin na abincika kuma suka bincika ta shirya mari a ran nan cin a kashe shi kuma a tsakace dai kamar koma abin ba shi ba shi muna maka kusurin misali cewa kenan larabawa ba su da wata kima ne tsakon ƙur'ani shi sa kasu da maganin shekarun jiya lokacin da umar bin khattab allah ya ba musulmi nasara suka buɗe batul maqdis nasaru na bada bukari suka ce su ba su sa hannu talaka talaka ya shugaban gaba daya sai umar ya zo daga madina ya zo kudu su kwasa hannu na jijjiya umar an kamo hanya daga can suna baki baki da yaron shi wace baran shi a dokin dabba guda ce dan umar ya aka yi jima shi ma sai hau ana baki baki shugaban duniya a ta zamanin umar na khattab sai an zo shi komanda yake shugaban da ya bude garin abu mai zara shi abu mai zara zara abu mai zara zara shi ne komanda shi ya yi tare umar ya yi wani tare umar shi ya za a shigo gari umar a ƙasa yaro a sama ya ce ya halitta rasulullah ya halitta manzan allah halitta manzan allah yoshin za mu shiga gari kai a matsayin na khalifa a ganmu mun je kada ƙasa ya ce har abu da kai ne wannan wannan ya ga kuma ce abu ya haushi ya za kaman ga magana kaman kai abu da magana kaman kai ga wani magana inda ba kai magana wallahi na san da shi ba kai magana ba yace mu mutane ne na qawmu azillah yace mutane ne kaskatatu ba man daraja Allah na bi hada din Allah ya kamu da wannan addinin tamam da kai da da da azalan na ce duk da baka da shiriya baka da daraja ba da wannan addinin wallahi Allah zakariya wannan addini ba kima ban wata kima a duniya wannan addini ba kima kina shi ba ta daraja tabbas haka ne qur'ani ba laraba daraja dole ko da addini an san alƙawari Allah dai ne suna da zabi da Allah ba wannan kabila da halshi annabi ba larabe ne kuma halshen da aka wada littafi mai girma da larabci shine kiman larabci a wajen musulmi to wannan shine kenan Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fi dhikrikum lalle mun sabakar muku da wannan littafi a cikin da akwai da kuka ku afala ta'qilun shin ba ku hankalta Allah ta wakam qasamna min qaryatin wa kam qasamna min قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين
فلما فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون نعم Allah ya ce wa kama qasamna min qaryatin kan zalima nawa mana da yawa mana ta kasir da yawa muka kariya da yawa muka kariya al'ummomi na garuruwa wanda yake wani alƙarya Allah ya kariya ta halakar ta kan zalima tana mai zalimtar kanta bayan ta da doka ta Allah da sako na Allah daga iya Allah kariya kuma wa an sha'ana ba'daha qauman akharin bayan mun halakar da wannan alƙarya muka sake sabon wata halitta bayanta aka ci gaba da rayan al'ummar da garin da ƙasar bayan halakar da su ga halin wanda mutane wanda aka musu gargaɗi suka iya har azaba ta zo alaji falamma a hasu ba a sana idan min hayar kudun lokacin da suka ci gadangadan azaba ta zo sun tabbatar da sun jirmi cikin kuskure azaba ta daga ta zo sai a fara guje-guje a yi nan fi a yi ana neman mahuta daga halin azaba da aka shiga na ce magana mala'iku ce ana musu dolaya ne za a ce latar kudu wa raji'u ila ma uturutun fi wa masakinukum na alaƙun su'alun suna guje-guje a yi nan fi a yi nan a kai a kawo ka ce kan ku yi guje-guje ku ta ƙare yanzu warji'u ila ma utriftu fi ku koma cikin ni'imar da kuke da kuke morewa ku zama ɗan da more an an kun ji barin zaban Allah ku koma gida ku ci gaba da zama cikin ni'imar kuma ku koma can ya za ku tambayoyi ku koma gida ku ci gaba da rayuwa za ku ta tambaya bayan nan halin waɗanda suke taurin kai sun zaɓi duka misali kamar adawa kwana kai tabbas aka yi ana musu iska ba a halaka da su ba wannan mutu wannan mutu a hankali wata azaba talakawa kana kallo ne a hankali har aka ma kai hatta ta samu da aka mutsawa aka yi tsawon ai cikin ta an bata alamomi da yawa ta tabbata azaba ta zo kuma annabin Allah ya bata labari lokacin aka bashi labarin sun soke ta ta kun soke ta ta kun soke ta kun soke ta yace to yanzu abinda za a yi kwana uku da kudu كما توفي ذلك ثلاثة أيام كذلك وعد غير مكذوب على نفسه ذاك زما قرايو قال أكن كما أنا على الأولين والنبايا كريتوا بهذا الوقت بلا تكلي أجمع تواجهنا على سنة علامومي كهين أبن يزو أما رجع قال الله ده جمع سكور كنا حق سكي هي عذاب التازو أشجع بوجن بوجن to suna kai da kawowa ana amsa wani izin ku koma baya ku koma gida ku ci gaba da ana kuma kan babu kana rayuwa babu kana rayuwa ba ta ba qalu ya wailana قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين allati qalu ya wailana inna kunna zalimin sai suka ce wayyo kai tanmu inna kunna zalimin nan sun tabbatar da kuskuren su sun rage daga kangam kenan an gaya musu sun kini za su ce kai can wayo mu ne muka zalunci kanmu da kanmu suna wannan kalma ya wailana inna kunna zalimin haka za su rika faɗin Allah ce fa ma zalat tilka da'awahum haka za su rika faɗi kurin ya wailana inna kunna zalimin haka za su rika faɗi hatta ja'alnahu asidan khamidin har muka san da kasa ana girbe gona a kalace gona mana wata khamidin khamidan nar mana khamidan nar wuta ta dubce da kasa ana wutar da ta bub a hujjar ta shuru da babu haka da shuru na kasa ana kufin haka da ana kufin aka ce wuta ba tun da kuma ta eh haka su ma haka ne yanda ka zama da cire wuta ana kashe wuta haka Allah ya gama zaman ku da shiru ba da musu haka Allah ya musu kenan ka shi ne wanda ake ma wa'azi kai hattara ka ji tsoron kamun Allah ɗan uwa wannan magana musu dole da duka suke yi kullum labari ne na samudawa na adawa ai wannan duka waɗannan wasu bayi ne na Allah kamar mu bayi ne na Allah kamar mu aka aiko musu manzo daga wajen Allah kamar mu mu yan gata ne mu ba taba mu bayi muke kamar su abu ɗaya ne Allah ma wani al'umma alƙawali na halaka mata ma guda gaba ɗaya shi ne ba amma ana yi wa wannan garin tasu amma wancan garin tasu wata na amurta tasu Allah kamun Allah iri iri kun babu alƙawarin da baiwa mutane azaba gaba ɗaya ne ba ne na ke ramji tsoron saka dokokin Allah an ta kaza ba kyau yi ƙoƙarin barin shi wannan shi ne zaman labari har kada al'umma a kan zina kuna wani su zafi a kan liwani wannan wa abin da ake cewa ɗan kani ba in ba rahama ta Allah ba abinda ɗan liwanin mutanen suka yi bai kai wani abin da ilwaɗi da suke yi bai kai ba su a can da da ƙarfi ne a kama ka adalla ya kura mai ƙarfi ne mara ƙarfi kura kuma a can da ba magana armi kaga a yanzu armi take a hukumce a je shugaban gari ko al'umma a gaba a gwada ma kowa wanda wani mijin wanda ne matan armi a yi ceremony kuma hutu a yi suna neman a ba su yanci sai abin da suke so har ma za a aibanta masu dukansu za wata doka tana na tana hutarwa dokar cewa ka aibanta ɗarewa ilahi ne doka ce aibanta ɗarewa ilahi ne tana na amurka tana dokar ya ce kenan kada ta'addancin na yanzu bai kai nan ya huce da zaɓe ko za ku shi kenan Allah bai kun Allah ya abu da shi ba garanti kaka ce shi kenan tsari Allah ya ce kenan haka suke suna ihu azaba in ta zo har Allah ce ya gama da su gaba ɗaya da kasan wuta ta mutu haka Allah ya Allah kare mu
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين Allah ce ba mu halicci ba sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu haka kurin dan wasa mana ba ma'ana wanda Allah ce cewa wa ma khalaqana as-samaa wal arda ma bainahuma batila zalika dhannu allazina kafaru eh Allah ce ba mu halicci ba sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu haka kurin babu ma batila haka kurin a zo a ci a sha a yi arziki a yi harkoki a yi waye waye shi ke da kurin haka Allah ce zalika dhannu allazina kafaru irin wannan tunanin-tunanin makawure ne ɗin wajen yawa aka suka duniya bale masa imani kuna na duniya ce kuma ta rayuwa ce an zo kuna hukun ruwa ku shuka ku sha ruwa ku yi shifka a ce a ci gaba a yi bayani a hanya a yi a yi fom a yi tsare a yi a yi gado a yi wane ne kun a more haka rayuwa ta tsayi kuna suke ji kuna suke na kasar duniya da yawa na suke kuma shi na kuna rayuwa duniya kun shi ne ci gaban kuna a yi gine-gine a yi bayani a yi a garin ba ku bayani a yi a ku hanyoyi a gyara muku wane ne duka a yi gonakai a yi wane ne kurin da an ci gaba ko an duniya ta ci gaba an yi gine-gine noma da kiwo ko a kima sha Allah shi ke nan a a Allah shi irin wannan tunanin marasa imani ne kurin duniya a yi zaka kora haka ba ma'ana komi Allah ya kare haka Allah ya yi wani abin kurin haka nan kun ba mu da komi wannan shi ana cikin tunanin marasa imani Allah ce lau aradna أن نتخذ لهوا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين نالا إيا كوري ما سمى قلنا الشيوى أنا لهوا إما وسأنا ني ألا بيركي ما تبا كو ألا بيركي دابا دكا ديبا وندي يركا Eh, ba wanda ya rika ɗan ko mata gaba ɗaya Allah ce inda har za mu yi zan ɗauki zan yi ɗan ko mata sai da takazana mu da duna zai yi na musamman irin ku ba ba cikin ku ba mutane ko da ga Allah inda wanda ma zai yi ba cikin ku ba a ɗa a cikin mutane ko mace a inda Allah ma zai to ya ta subhana ya ce in kunna fa'il mana ba mu yi Allah bai na bai mace ina bane subhanahu wa ta'ala Allah ya tsaka bai hada rai بل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ينزلنا cewa bal maganar Allah ya ɗauki ɗa ko mata irin da aka zangana ma Allah kuma magana da gashi ne babu ita kawai ma gaba Allah ya kawo misali Allah ce bal naqzib bil haqqi ala batil Allah ce muna buga gaskiya akan ƙarya fayyadamagu fayyadamagu nan Allah ya baka misalin yanda gaskiya take rushe ƙarya duk ƙarfi da duk girmanta sai baka tabbata ma abin yace muna buga gaskiya akan ƙarya ita fayyadamagu sai ta bi kwallon kan ina ne wurin mutuwa a mutum na adam kai yanzu ka shuru gamin buku wani yanzu kushin bai da da gina mutum in marto ne in sanda ce in bindiga da kai an kai an kare gwaro duk wani da gwaro sai wani nan ce mabuga mabuga ce amma na ya kawo ya kuma ce faru da magogo ya ce a ya kawo wajen bugu wajen kwallo kana ko abu kan wajen kwallo an kafce bayan nan sai ka ce aka yi bugu daga baya da ƙeya nan ya ɓanna dan nan ce kwallo take mutum zai na haduwa da kai zo da ka zo da goshi ba wanda da kotu amma kwalluwa ko da kan ko bayan ta haɗari na ce mabugan mutum sannan ɗaya baya ba da misalin rushe ƙariya da gaskiya ya ce muna bal na ƙasu mafin haƙƙi a ɗar batin muna buga gaskiya kan ƙariya bai da mabu ya tabbaci kwalluwar tabbaci ka fai zaho zai ya ga sanar ba zai ta kare ana bugawa ya ga sanar a mace da kasan amurka ko lokacin ka gama yawo har allah ke ma ƙariya Allah ta iya kawo bayanin gaskiya a rushe karya ta haka Allah ce wala kuma wai zumin mata su kuma azaba ta tabbata gare ku ba suke siffanta Allah da na ƙasa don gana ma Allah ta kuma shi Allah walahu
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله سبحانه وتعالى توله الله ناشني من في السماوات والأرض duk abin da ke cikin samai da ƙasai gaba ɗaya sanarmina cewa mulkan wahalaka da ma'abidin kullum lilla mulki shi ne mana halitta shi ne mulki shi ne kuma bari irin yadda ya ga damar kirki kowa ya ba wa duk abin da ke cikin samai da ƙasai wa mana indahu mala'iku wanda suke mana wajen shi mana mala'iku lastakabirun an ibadati mala'iku ba sa girman kai akan maganar bautar Allah kuma wala ya tsasiru kuma su mala'iku bane bane ba sa gajiya ai ne ne huta da da sama gajiya da wudun washi ko kuma gajiya ce ya gajiya da wudun washi ba da haka to haka su ma suke tasbihi ta ne ba sa gajiya da da tasbihi da takbir girma Allah ba sa gajiya kace sabbihuna al-layla wa la yafturun suna tasbihi dare da rana ga Allah ba sa yake kokan
ruwaya gantatta na kuma ke cewa habbatu samawu wa huqqaha an ta'if ma fiya mawdi arba'ata illa fi malakul mulki wa sajid al-qadar an nan ga cewa sama annabi da sama ta yi ƙara manzara da sama ta yi ƙara yace ta tantanta ta yi wannan ƙara ita saboda duk girman sama da ana ana maganar sama mudan ba maganar ba magana da ba ba magana duniya ba magana duniya da san abun san sarar ba magana ba magana duniya ba magana rana da wani mu da bai dake kuma malamai wani na kawaran suka zama ilimi suka san duniya malaman duniya suka san duniya suke cewa ɗan adam duk wannan shigar saka ta da mutum ya kai da kawo da yawon isa da waye da bukara ya ce ita kanta duniya ba kai ba kai mai bukara da ta tashin kai ita kanta duniya a cikin halittar suka cikin wannan sarrafa ba suka ce wannan kusurma suke namu wannan kurin wannan duniya ta ba sama ba wannan suka cikin sarrafa ba hana aka ce duniya makanta kamar zama suka tattara da sabin aka ɗauko rere ka ɗauko ɗaya a cikin rere a gidan ko a daji haka duniya a cikin nawa ba duniya a can Allah ba abin da suke gani kurin a nan duniyar mu yadda ka san take kamar ka ce a cikin rere ka tsako a ɗaya karama duka wannan shiga tsaka mutum ya shiga taka da jin kai da yasa da kokara ya ji shi wane ne kulki mace wallahi wannan mai kawo ne da sanar suna kawo ran daga zama imani ilimin kai da ilimin kai da kawo kana kan zama ilimin kana ƙara imanin ka wannan su suka tabbatar da halittun Allah subhana sun wuce maganar duniyar ba magana yan wata kula da ilimi ga mai imani ilimi ya kara maka imani wannan kurin su sun imani abin ku ya wuce hankalin cewa muna magana duniya ana magana duniyar rana muka kan wata kada muka ce duniyar rana wajen waye duniya wani duk kile mun mule ga kilo aka ce ita kanta aka ce rana cikin tunanin Allah cikin tunanin suka sun zubana a ran salatu rana aka ce rana karamar turmamuwa ce karamar turmamuwa ce ƙarama ce ƙaramar turmamuwa ce ƙarama ce suka da kaiwa suna magana galaxy wani sama galaxy cincirin da turmamu a sanar su bahana ɗaya ɗaya galaxy guda suna cewa misali turmamuwa da miliyar ce ba miliyan ba miliyar miliyar sun yi miliyar kin mutane ana a galataci daya kuma yana rubuta ran masallan da miliyan duka duniya miliyan da ce miliyan roka ce kwata kwata ko to an ce galataci guda firmamuwa sama da miliyar da santan da miliyar miliyar a dubu ba ba miliyan ba miliyar a galataci guda wani wata unguwa ce guda a tsarar su ba ta turmamu unguwa ce da yawa ita kuma ita ce da yawa ce ta kanta a kan su ba na shi ba ne galatacin a shi ma unguwa unguwa ce shi ma unguwa unguwa ce galatacin ɗaya ne aka ce miliyar ɗan wasu ba mutum goma miliyar ba mu duka miliyar bakwai ne wa bakwai ne shi kuna ga shi magana kasi turmamuwa ce ba rana ba an ce ita kanta rana ba ta kai komai ba ita kanta rana to kuma a ce maka marana ce a ce miliyar sun wuce halittun Allah sun wuce mutum ba da magana mutum ta ce kai mutum bai ga komai ba komai kuna da kima cikwara wallahi kuma kima cikwara ba kuna kima cikwara ba ka iya ko iya shi mu kaza mu ba mu iya Allah mu ga iya ba iya kullum su kaza ne ci ka su sun ci gaba kullum ci gaba Allah Allah shi da mu Allah ya ce kenan mala'iku na tasbihi su shi ga annabi ya ce kenan sama ta yi ƙara yace ta cancanta ta yi ƙara saboda ce duk girman sama annabi ya ce babu wurin da za ka ajiye ya tsaro video na ba ku dukanta ita cike take da mala'iku duk girman sama cike take da mala'iku duk girman sama mala'iku Allah cike take da mun labarin baitul ma'mur ruwan ingantatta nake ba labarin cewa baitul ma'mur shine kamar zaman Ka'aba a duniya wurin bauta ne na mala'iku a sama ce kullun da Allah tun da aka yi shi mala'ikar dubu 70 ke shiga saboda ta mana sauta har ya musu dawo kullum daban ne dubu tsaro har suka zama ta mahala cikin sauta wannan gobe haka haka suka hatta shi kiyama kuma dole wata bai dawo Allah ƙara mun imani ci gaba da rama kenan su ne ruwan laila wannan lafiya suna tasbihi dare da rana la turun ba sa yankewa
am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون التي أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أتأمل بمعنى هل شن وين متى sun riƙe wani abun bauta daban a saman ƙasa wanda hum yunshurun abinda suka kira suke bauta ma suna da wani abota daban a saman ƙasa da shi ma zai tada mutane bayan rayuwa an yi abu haka babu Allah ce lauka na fi yi ma'ani a illallah da fasada inda yadda suke hudu akwai wani abun bauta daban ban da Allah da fasada ta da sama da da stafkin ya lalace inda har a ce ina habili bale da yawa bira kama ce da sun lalace inda kasa a duniya ana rigima a ganin wannan kasa da wani ana rigima ana wata rana rana ce wata buga wani wani ce ta hudu wani mai wata ce kaza a kan rigima na kan rigima ne da haka za a ga rashin tsari da lalace su kan fitar kasa shi ne wanda ka cewa mattakaza lahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'd ala ba'd ta subhanallahi ma sifun Allah ya ce mutane mattakaza lahu min waladin Allah bai riƙi kowa a matsayin da wa ma kana ma'ahu min ilah kuma haka Allah babu wani ilaha tare da shi ba idan kenan inda har yanda suke gudun akwai wani ilaha daban banda Allah ita da zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane ilaha na rana yake kai ce yajin aiki ko na wata yajin aiki ko na kasa yajin aiki ko na ruwa yayi ko na ko ko na oxygen ma yayi kowa da ya samu matsala ko ce kina abu da ka samu da asalin wa rayuwar duniya asalin system ne na rayuwa komai ya zama dai in ba babu rayuwa babu rayuwa babu ruwa babu rayuwa babu rayuwa abinci dole ne abin tare ke tafiya sistem ne guda ko duk da karshen duniya ya san tarafi akan sistem ne guda kuma sai an gamu hatta abincin da ake ci sai an gama da kaza mutum bai rayuwa da kaza ba kaza baka rayuwa da vitamin kaza dole sai da C ko sai da B ko sai da A ko sai calcium sai da wata ita ka san iri da vitamin iri iri wannan ba su na kasance da adam ko ka san ya ciwo ka san fara kaza a yi adiba ci ai baka mu vitamin kaza eh shi kuma kana kono daga ta hajji yuzi na ta yi hajji yuzi na ta yi matsala ƙarshe aka ce kana da matsalar karshen kurin karshen kurin shi ne ba matsala ta karshen kurin abinda a cikin abinci ake ci shi cikin nau'in abinci ake ci kurin shi ne karshen kurin ka ci hakan ka ci dawa ka ci babu ba karshen ka ci suka ba karshen ciki kuma ba a rayuwa matsala cin babu shi na ke na rayuwa ce tsari ne ta guda na ke Allah ce kenan inda har akwai wani ilaha daban banda Allah ta da zaɓi kullum ma halaka da kowa ya ɗauke na shi ta wala alabatun alabat da wata ran za a samu rigima wani zai wani wani rushe ne wani da haka abin abin zai na kenan abin tsari ne guda daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kenan lauka da fiye ma'alan illallah da fasadata inda a sama ko ƙasa akwai wani ilaha daban banda Allah da sun lalace tsarin bai ya ce fasubhanan lahirar da haka ya tsarkaka ya girmama allah ubangijin al'arshi game da dukkan abin da ka siffanta allah ya kai haka ya ce rabu al'arshi ubangijin al'arshi mai girma kalfan alim makalfan ci gaba لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل هم يسألون shi Allah ba a san Allah me yasa yake kaza me yasa Allah dare ko me yasa rana me yasa Allah yi mu me yasa Allah yi bi ko imani ba ana san ba ma kamar ba ma da tamar da shiga taka tamar da shiga taka tare shi da dabi ba ma Allah kana me yasa Allah kaza me yasa kaza a haka Allah tsara kare shi a ko wuta da aljanna haka Allah tsara yayin mutum ya aljanna wani wani ana tsawon tattauna su yana suke abin filosofi na labarin wani wata wani me yasa wai ba ai mutum matsara ba yace an yi ba yi shi bai sai bai bai sai bane mai matsara matsara matsara ni da matsara kuwa da ina ka samu kudin matsara a ina ka samu matsara ba yi matsara samu matsara haka san shi ma ba shiga taka matsara shi Allah bai sai mutum matsara ba ga ne so shi haka da ba ma Allah me yasa kai kaza a ba ma Allah dan mace ta tushe da dabi kinan ba a tambayar Allah me yasa Allah ya kaza wa hum yusalun mutane Allah ke ake wata tambaya ba Allah ba Allah ya da rantsuwa fa rabbik rantsa Allah rantsa Allah ma jami'in amma kan balu Allah ya da rantsuwa fa rabbik da ran ubangijin ka rantsa Allah ma jami'in zama duka kowa ya tambaya daga gaba daya ko ya mai tambaya abin da ya kasa ma ba mu Allah ka ci gaba أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون
Allah ya ce am taqazu min dunihi aliha sun da sun kama kurin mana kurin wata ba- sun kama wani abun bauta daban ba Allah ba. To wani abin da suka yi Allah ya annabi shi umarni kun ga ya musu hatu burhanakum ha- hatu burhanakum ku zo da hujja ba take ba ku madogara bautar wani Allah ko kiran wani Allah ni dai hada zikr mamai wa zikr makabli wannan qur'anin galgadi ne eh ku ya bada labarin halin da ake ciki da iya magana da yan yanzu mu ya baku labarin al'ummomi kahinni da Allah da su shabal akasan mahi yawan mutane ba san da haka la alamu la alamu da haka mahi yawan mutane la alamu da haka ba san ba san gaskiya ko mu'ridu da haka suna bijire ma gaskiya ana wani suna ta a'a suna kauce ma gaskiya muke mutane kenan ne Allah ce وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai ba wani manzo da muka aiko kahin kai daga cikin manzanni sai mun mai wannan wahayi na annahu la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya ni kadai Allah zaka fa'buduni ni kadai za ku bauta ma Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah ce walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun aiko da kowace al'umma da manzona me aikin kowane manzo a nihimudullah ku bauta ta ma Allah washtani buttahu kuma ku nazarci taku shi ma'anar kalmar la ilaha illallah ba kurin ba a bauta ma a ta ibada a ta ibada a a he ka bar bautar wani Allah Allah ba ta kuna bauta mai kadai ba a a bauta mai shi kadai ka a gama shi da kowa akwai masu aƙidar kurin a yi da'awa kurin a bauta ma Allah kurin a bauta ba a tsada ta azumi ta wane ne ka a yi magana shirka wani matsala ce kuma wasu na gama kamar matsala ce da'awa ta maganar shirka kurin bauta Allah kadai idan mutum kwanan magana ka ya rushe ma'anar kalmar la'ila illallah a ɗan kuma babu dula kun la'ila kun ko a ɗan kuma babu dula kun a huta ma kullum kalmar farko la'ila illallah babu abun bauta da gaskiya ka ka ture ko kenan ba amma bautar Allah sai an ture ta banza sharadin ba sai an kore ba a zauwa a zuba na ka ce a zuba ruwa akan mutsari ba a zu- ba ba a gama bisa gamuwa Eh, ba a zanwa a gan wani rubu su ganwa sai an ɗauke ƙarin na jasa sai an ɗauke na jasa to kan a kawo kwaya zuba bisa gamuwa bisa zama tare wutsari da dabace da matsaki bisa gamuwa kenan sai an ture bautar banza da farko ta kwanaka bata ma'ana wani shi magana la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kake da haƙƙin cancantar bauta kenan sai an kore banza tukon a ɗora bautar Allah jigo umma kenan duk manzon da ya zo ya mai wannan wayin ku bauta ta mu Allah ku nisanci tsagutu haka kiran manzanni suka yi famin man hadalla Allah sama a cikin su cikin bayin aka kira akwai wanda Allah ya shirya suka amsa kiran Allah suka ta Allah da ibada zama ta kowa ya shi ba wa minhum waqad alaykum tabana alay dalala a ciki kuma akwai wanda kuma kalmar Allah ta bata ta tabbata kan fere mai imani ne na tabbasu da cikin al'ada ku yawo cikin ƙasa ku bani fanzuru ku ga yaya Allah ya zama kai da manzon Allah wannan shine fakar Allah cewa wa ma arsalna min qablik mun aiko da manzo ka hayin kai daga cikin manzanni illa nabi da sai an mai wahayi annahu la ilaha illa na babu abun bauta da gaskiya sai ni kadai fa abudun ku bauta mu وقالوا اتخذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله كما نفعل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته